بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعاة ساكة سهلوة أو أنهم يمتنا ranar wato lahadi ko talata bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan kira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na shida a wannan sura mai albarka ta suratu hud mun tsaya aya ta tasa'in da biyar akan kisosin annabawa guda shida inda za mu tashi aya ta tasa'in da shida kuma wannan shine darasinmu na bakwai a suratul hud a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu saladiyya da ke unguwar ganda albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dini da fassarawa dini ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون na'am وما أمر فرعون برشيد idan ba manta ba karatunmu na baya mun yi bayani cewa sura ta fara da tarihi na annabi nuhu alaihi salatu wassalam bayan shi kai tsaye muka shiga tarihin annabi hud da mutanen sa'adawa sannan muka shiga tarihin annabi salihu da samudawa sannan sai aka gaya mana wani gutsire daga tarihin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da dan uwansa annabi lut su biyar kenan bayan kai tsaye mun yi wannan jiya mu sai muka yi tarihi annabi shu'aib alaihi salatu wassalam to yau kai tsaye surar ta shiga bayani akan annabi musa alaihi salam shine annabi na bakwai dama annabawa bakwai ta lissafo ita surar suratu hud kamar yadda muka ji a suratul araf da suratu shu'ara da wasu daga cikin surori da suka kawo kaɗan daga cikin labaran waɗannan annabawa masu albarka Allah ya ce wa laqad arsalna musa bi ayatina hakika mun aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyinmu shine wannan tis'a ayatin din da Allah ya faɗa a wata surar daban ayoyi guda tara to bi sultanin mubin wa sultanin mubin da kuma hujjoji mabayyana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da su ila fir'auna ya zo ne ya ji da su zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan tawagarsa masu faɗa a jinsa sune mala'ihi fattaba'u amra fir'aun amma abin takeici sai suka bi umarnin fir'auna maimakon su bi na Allah na annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah ya ce wa ma amru fir'auna ku sani cewa umarnin fir'auna ba akan didi yake ba wa ma amru fir'auna bi rashid umarnin fir'auna baya kan shari'a ba didi bane mali ya yaqulu ta'ala mukhbiran an irsalihi Musa alayhi salatu wassalam bi ayatihi wa dilalatihi al-bayra ila fir'auna Allah madaukakin sarki yana bayani ne wato dangane da annabi Musa alaihi salatu wasalam cewa ya aiko shi da ayoyi da dalilai wanda suke karara zuwa ga Fir'auna wa huwa malikul qibti wa mithluhu wa malaihi shine shugaban kibtawa sarkin kibtawa shi Fir'aun domin Fir'auna title ne ba shine sunan ba duk wanda yake sarki na wato fara'ina mutanen kibtawa shi yake cewa Fir'auna an yi fara'ina da yawa amma wannan ya fi shahara saboda shi ne wanda ya fi kowanne taurin kai da rashin mutunci to shi ne Allah madaukakin sarki mala ya ci gaba da gaya mana cewa ai maslakuhu fata fataba'u amra fir'aun ai maslakahu wa manhajahu wa tariqatahu wadanda suka bi hanyarsa da tsarinsa kuma da tariqarsa bilgayi wajen halaka shine wa ma amru fir'auna bi rashid ai laysa fihi rushdun wala hudan fir'auna baya kan shiriya kuma baya kan didi wa inna ma huwa jahlun wa dalal yana kan jahilci ne da fata wa kufrun wa ina da kafirci da taurin kai kawai wa kama annahum atba'uhu fi dunya kamar yadda suka bi shi a duniya wa kana muqa- wato muqa- muqaddamuhum muqaddimuhum wa ra'isuhum shi kuma zai zama muqaddamun su kuma shugaban su rana alkiyama huwa yaqdumuhum yawm alkiyamati ila nari jahannam shi zai za- ja su rana alkiyama har zuwa wato wutar jahannama kamar yadda Allah madaukakin sarki zai gaya mana a cikin sura ayar gaba sai Allah ya ce يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار na'am وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود Allah ya ce shi Fir'auna ya kudumu qaumahu zai jagoranci mutanensa yau mal kiyamati ranar alkiyama fa aure da humun nar shi zai fara shiga wuta sannan duk su biyo bayan sa wa bi'sal wirdul mawrud tir da abin shiga wato abin gangarawa da kuma shiga shi shine wuta wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kama yan ahmadiyya da shi kasan yan ahmadiyya a su Fir'auna ba zai shiga wuta ba aqidar ahmadiyya Allah ya taimake mu yanzu wannan aqida ta mutu sosai amma akwai kamar da na faɗa a wata lattar na farkon azumi akwai wani yana nan a unguwar mu kadan daya wato Allah ya zare ma albarkar karatu ne amma shi ahmadiyya yana cikin shiyukul islam na su saboda yayi karatu da gaske amma kuma ya fata sai Allah ya rufe albarkar karatun gaba ɗaya ba a ji yana nan ya zama wani iri saboda haka in kuka zauna a shekarun baya tattaunawa da shi za ka je da yake kawo kuma su daɗin da hujjojinsu ba su da yawa duk za ka rike su kuma ka ɗebo dalilai a kai da har irin littattafai suna rabawa duk har littattafai suna rabawa bayan an gama da matsalar matsalar a, a, am, wato ko da yake su ne da yan ahmadiyya da 1970 wani abu zuwa ƙasa duk iyayenmu sun san yadda suka yi da har sun zo musamman kano sun kama wurare da dama za a gansu da asibitoci da makarantu amma sai Allah ya zare albarka a cikin abubuwan to su a aqidar su fir'auna da aljanna me dalilin saboda wai wato ranar kiyama za a ce annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun wai ka ji wani dalili babban dalili wai ala fir'auna banda shi kenan ala fir'aun ashadda al'azab saboda haka yan tawagarsa za a shiga ruta amma bane kamar ko da yake akwai wanda suka ce shedan zalunta sama akai su ma suna nan da wata kungiya ce daban ita ba da ba ta da albarka cewa shedan ma zalunta sa akai ne yayi da za a ce maka kaza to alkawari ne na Allah madaukakin sarki kiyama ba za ta tashi ba har sai fatattu da yawa sun bayyana to kaga wannan ayar da ita zaka kama dan Ahmadiyya ka buji kansa sai ya janyo ma ita sai ka ce to ya zaka yi da ayar da Allah yake ya kudumu qaumahu yawmal qiyama shi ne zai jagoranci da wakar sarana alkiyama fa haure da humun da ya shigar da su wuta shine a gaba ma ya zaka yi da wannan ayar da ka rike ta zaka ka- kama shi kam ba shi da amsa adkhilu alam nan kuma wa bi'sal wuldul mawrud kin da abin shiga wanda za a gangara cikin da shine wuta shine malam wa- ya ci gaba da cewa ai wato atba'u wa kana muqaddamuhum wa ra'isuhum shine jagoran su kuma wato shugaban su kaga Allah ya gaya mana a cikin um, suratul nafi suratul muzammil fa ata fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan wannan ita ma za ka rike su da ita cewa fir'auna ya saba wa manzon da aka turo ma Allah ya ce fa akhadnahu sai muka dange shi akhzan wabilan wato damka wanda take mai zafi mai narko ya za da wannan ayar ita ma kaga ita ma za ka rike ta sannan Allah madaukakin sarki yace fa kazzaba wa asa thumma adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la sai Allah yace fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha ita ma wannan ayar za ka rike ta ka buge dan Ahmadiyya da ita domin Allah yace fa kazzaba Fir'auna ya karyata wa a saku mai kan gari. Sun ma da ne ba da baya yasa yana gaggawa fa hashara yana zuwa ya tattaro jama'arsa fa na da yayi kela da yayi kela cewa ku saurara ana rabbukum al'ala ni ne ubangijin ku babban ya yadda akwai Allah amma wai shi ne gaba da Allah to sai Allah ya ce fa akhadahu Allah sai Allah ya dabke shi nakal al-akhirati irin damka da azabar wato azabar lahira wal ula da ta duniya haka ina wace ce azabar duniya shine azabar da Allah ya masa na wajen halaka shi a ruwa sai ga Fir'auna na kiran hagu Allah ya ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu kalmar shahada sosai yayi duk malaman tafsiri da suke zuwa ana bayani a ce ai ai an jefa tabo a zance mafi inganci ya faɗa domin abin da zai nuna ma Allah cewa sai yanzu sai yanzu me ka faɗa da ta ana ta fama da kai ka faɗa ka ki saboda haka ya faɗa amma ba za ta yi amfani ba inna Allah ya kabalu tawbatan abdi malam yugargir Allah yana karɓar tuwon bawa mutukar bai zo gargara ba ai asalin gargara larabci ne ba hauke kawai ya gyara abin sai zai ce gargara malam yin gargin mutukar bai zo gargara ba an gane ku bai zo bakin fama ba kenan sai Allah ya ce inna fi zalika a cikin wannan abin da ya faru da fir'auna na ibratan akwai abin lura liman yaksha amma ga mai tsoron Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan kaga kuma Allah cewa ne kullin dhaifun walakin la ta'lamu kuma Allah yana ƙara jan hankalin makan mai shugaba da mabiya duk wanda zaka ba a duniya wajen harka addini to ka tabbatar da cewa wanda gurin da zai kai ka mai kyau ne kullum muna faɗa wata kalma cewa ya kamata musamman yadda social media nan ta zo ta zama wata iri ya zamto kana da murabbi malami daban murabbi daban eh yawa malamin ka ne kuma murabbi shi ne wanda duk yawan malamai duk yawan su kawai akwai wanda ka gamsu da shi wajen tarbiyyantar da zuciyarka to wannan zai sa ka zauna lafiya duk hayaniyar social media ba za a tafi da kai ba ba za a tafi da kai ba domin ka gamsu da shi ka gamsu da tsoron Allah sa to ku tafi kawai idan abubuwa suka taso na rudu dama na rudu za ka ga akwai wanda da ka zo kan kana scrolling sai ka wuce ba ka bukatar domin ba ka bukatar me ake kiran sa shubha a addinin ka sai ka wuce kawai abin da baka gamsu ba ka nemi murabbi wanda zai tarbiyyantar da zuciyarka ka tambaye shi kawai ka dora addinin ka kai sai ka zauna lafiya kuma Allah zai baka zuciya da lafiyayyen hankalin da zaka iya kwantirastin tsakanin abubuwan da suke masu kyau da marasa kyau ko da baka tara ilimi baka sauke bukari da musulun ba da sauran kutubu tis'a sai ga Allah ya baka rariya kuma kana iya tace abubuwa da yawa to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa za kuma sai su mabiya za su ce wa shugabanni rabbana inna ata'ana sadatana ya Allah mu ba mun bi jagororinmu wa kubara ana da shugabanninmu ba a zallu na sabila su suka batar da mu hanya ingantacciya rabbana sai Allah ya ce atihim da'ifaini min al'azab ka ba su linki biyu na azaba wa la'anhum la'anan kasira a kira'an nafi'u dan Allah ka tsine musu tsinuwa da yawa ko kuma la'anan kabiran wato tsinuwa wadda take babba shine kaga wa utbi'u bi hadhihi la'natan za a biyo bayan su kuma a wannan duniyar da tsinuwa wa yawmal qiyama haka kuma rana alkiyama shi ma bayan an bi su da tsinuwa a a a duniya to rana alkiyama ma haka bi isar ribdu kir da wannan kyautar almarfu abab bayarwa ta kyautar abin nufi wannan kyautar da za a ba su ai atba'nahum ziyadatan alama jazainahum min azabin nar la'anatan fi hadhihi alhayati dunya bayan abin da muka ba su na azaba kuma abu bayan su da tsine musu da albarka a cikin wannan duniyar to shine ma da yake cewa waje Allahu ma'immata yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsaru za mu sanya su zama jagororin da za su ja ƴan tawaga su zuwa wuta da ba rana al-qiyama ɗan iska taron su gaba ɗaya za su taru guri dai sai Allah ya ce wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun ku mujrimai marasa mutunci ku ware a yau ƴan tata sai su ware da jagoran su ƴan luwadi su ware da jagoran su ƴan cin riba su ware da jagoran su kowanne bayan sun ware kuma za a gane su da alamomin su to shine Allah madaukakin sarki yace za mu sanya su zama jagorori wato suna jan su ranar alkiyama zuwa wuta kuma ba za a taimake su ba wa tibana wa fi hadhihi dunya la'ana wa yawm alqiyamati hum min al-maqbuhin sannan za mu biyo bayan su a wannan duniyar da tsinuwa sannan kuma ranar alkiyama suna cikin waɗanda za a munanawa kamar yadda dai Allah ya faɗa a cikin suratul suratul ghafir annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya wuta za a rika kawo wa ƴan wuta su su fir'auna guduwan wa ashiyan safa da yamma haka za a rika bujiro musu da wutar jahannama wa yawma taqumu sa'a kaga wannan yana nuna ma akwai azaba kabari sannan ranar alkiyama kuma za a ce adkhilu ala fir'aun ku shigar da iyalan Fir'auna da shi kansa ashadda al'azab azaba mafi tsanani sai Allah ya ce ذلك من أنباء القرى نقصه عليك na'am منها قائم وحصيد na'am وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما لما جاء أمر ربك na'am وما زادوهم غير تتبير Allah ya ce zalika min anba'il qura duk labaran nan na annabawa da muka bayar su bakwai yana daga labaran wato alkaryu garuruwa na qussuhu alai da muke karanto maka muke baka kissarsa annabi alaihi salatu wasalam tunda baya nan akai sai Allah ya ce minha a cikin garuruwan da muka baka labari qa'imun akwai wanda suna nan kamar garuruwan wa annabi hudu ai kun ga fa amma samudu fa uliku bi dafiya wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin afiya gashi na an gaya ma yadda aka halaka su adawa saboda suna ji da karfi sai Allah ya turo iska yace to da iska zan halaka ku dan ana ba da labari a ce har har haɗe jiki suka yi da iskar da su ta rika fille musu kai ta cire kai ta wurgar da shi to kaga iya mutanen da halaka amma garuruwan fa suna nan shi sa suna nan har yanzu za ka tafi yawon buɗe ido amma ba gurin selfie ba ne ba gurin ɗaukan hoto ba ne guri ne da ake wuce shi da sauri domin Allah ya halakar da wasu a wajen ba so mutum ya je kawai ya koma ko wasu su je su ce za su yi fim a wajen ko abin da ya kama da wani to kaga ƙa'imun ɗin garin da yana nan wa hasirin da kuma wanda aka girbe shi wa fa amma samudu fa uliku bi rihin sarsarin atiha سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز gaba ɗaya rugurugu aka da garin da kuma zuwa mutanen annabi lutu ma kaga tunda ja'alna 'aliyaha sabilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin manzur garin da aka yi gobara aka yi ruwan wuta me zaka gani a ciki a ko gobara ce ta kama guri za ga aka zo komai komai na gurin ya tashi daga yi to wallan jana gobarar jahannama to saboda haka shine min ha qa'imun a labaran da muka ba annabi alaihi salatu wasalam akwai garin da yana nan qa'imun yana nan a tsaye gidajen su suna nan gidan adawa wa hasidin da kuma wanda an girbe su gaba ɗaya an rusa shine misalan da na bayar guda uku yanzu to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa um yana wurga yamin da wani Na'am, saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba. Ko da dai duka wayannan garuruwan alƙaliyun guda bakwai ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum. Mu ma da ne su suka zalunce kansu domin mun ji yadda suka rika gaya annabawan su maganganu na rashin kunya. Kowanne ya gazo sunan sa ake kamawa gatsal kuma a gaya mana magana iri iri banda gori a sai ai ba garin ku bane zuwa kai duk mun ji wannan musamman akan annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam. sai Allah ya ce ba ma agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah allolin da suke kira kuma bayan Allah ba su wadatar da su komai ba ba suna da alloli ba min kai ba su wadatar da su komai a gurin Allah da komai ba lamma jaa amru rabbi lokacin da azabar ubangijinka ta zo shine amru rabbi umarnin ubangijinka ya zo shine na azaba wa ma zaduhum ba abin da suka kara musu su wa'annan gumakan da suke kira gaira tasbih in ba halaka ba da tabewa ita kadai suka gara mu tasbih sai Allah ya ce وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة haka إن أخذه أليم شديد Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika haka nan damkar ubangijinka take idan akada alqura idan ya damki alkariyu garuruwa sai Allah ya ce wa hiya zalima alhali garin nan yana zalunci inna akhdahu lallai da mukar ubangiji alimun mai tsanani ne mai radadi ne shadidu kuma mai tsanani yaqulu ta'ala wa kama halakna ulaika alqurun azalima Allah yana ba mu labarin cewa kamar yadda muka halakar da wannan alƙaryun wato garuruwa waɗanda ce azzalimai almukazzibati li rusulina kaba wanda ce karyata manzannin mu kadalika naf'al haka nan muke aiwatarwa inna asbahu alimun shari ya tabbata hadisin bukhari da muslim daga abi musa al-ashari annabi yake cewa inna la la yumli li zalim Allah yana yi wa azzalimi talala hatta idza akhadahu lam yuflid har zuwa lokacin da zai damke shi bai zai kwace ba duk abin da kuka ga Amerika tana yi ta lalace wallahi duk abin da kaga Isra'ila tana yi ta lalace lokaci ne to haka kowace irin gwamnati da za ta samu lokaci ta zalunci mutane ta lalace lokaci ne baya da goma wata wata baya da goma to shine yake sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima shi za Allah madaukakin sarki ya karanta fadin Allah annabi ya karanta fadin Allah wa kadhalika akhdhu rabbika haka nan damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya damki alkariyu wa hiya zalima suna zalim suna zalintar waɗanda suke in jagora ne kai kana da zalintar wanda suke kasarsa ran da Allah ya tashi kama ka tuba kai saka kwace ba sai Allah ya ce إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد Allah ya ce inna fi zalika ay inna fi ihlakina al-kafirin wa inja'ina al-mu'minin wato yana daga cikin wato halakar da kafirai da muka yi da kuma tseratar da muminai da muka yi a cikin wannan la'ayatan akwai aya shine ay izatun wa atibar izatun wa atibar ala sirqi maw'udina akwai wa'azi akwai abun lura dangane da gaskiyar alkawarin mu fil akhirati alayra domin Allah a suratul ghafir cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu wa yawma yaqumu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad lalle mu za mu taimaki manzannin mu da waɗanda suka yi imani da su a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar da Allah zai haɗa shaidu gaba ɗaya a gabansa to shine Allah madaukakin sarki ya kuma gaya mana a surat Ibrahim yace fa waha ilaihim rabbuhum lanuhlikan zalimi Allah ya yi wahayi zuwa ga ubangijin ya musu wahayi cewa za mu halakar da azzalimai to shine inna fi zalika la ayata lalle cikin wannan labaran akwai aya liman khafa azabal akhirah ga wanda yake tsoron azabal lahira sai Allah yake zalika yawmun majmu'un lahun nas ذلك يوم مجموع له الناس wannan shine yinin da Allah zai tattara mutane wa zalika yawmun mashhud kuma ita ce ranar da kowa zai halatta ba zancan a zo a ce an baro wani ai yanzu zai zo a ba duniya ba ce da za a ce fa inna ma hiya zajratun wahida ne fa idahum kawai buta ɗaya za a yi sai kowa ya gaishe a filin ba zancan wannan ya rasa ya yi missing flight ba wannan maganar kowa ana buta kawon nan kowa zai ganshi a gaban Allah fa izahum bisahira kowa zai da zai tabbata a gaban sa duba da za a ce an tawo an bar wani ko kuma ba guri babu wa ma nu'akhiruhu ba ma jinkirta wato ita wannan ranar da suke cewa a kawo musu ta alkiyama illa li ajalin ma'lum sai dan zuwa wani lokaci da muka kididdige shi kawai mu muka kididdige cewa za a yi rana kaza me kuke ji na ga baka da zuba ai tana nan zuwa iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'radun iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ata amru llahi fala tasta'jilu saboda haka tana nan kakku gaggauta sai Allah madaukakin sarki yake wa zada wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud ba mu jinkirta ta ai ma nu'akhiru iqamati al-iqama an qiyama ba mu jinkirta sai da al-qiyama ba illa annahu qad sabaqat kalimatullah sai dan cewa kalmar ubangiji ta riga ta gabata cewa akan cewa za a jinkirta mana mu ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam to shine Allah madaukakin sarki ya cigaba da cewa illa li ajalin ma'dud sai zuwa wani lokaci wanda yake kididdikakke yawma la ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni ranar da alkiyama za ta zo ba wani rai da yi sai magana sai da izinin Allah kowa shiru zai ji surutun mutum a gaban Allah tausayi sai yace fa minhum a cikin ‘yan aljannan kuma a cikin wanda za su haɗa gaban Allah akwai shaƙiyun dan wuta Allah ya tsare mu wa sa'idin da kuma waɗanda suke aljanna waɗanda za su dace da umarnin Allah madaukakin sarki shi ta Allah yace ya la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sababa rana alkiyama ba wanda zai yi magana a gaban Allah sai wanda Allah ya ba shi izini kuma in ya tashi magana a gaskiya zai faɗa ba duniya ba wa khashi'atil aswati lir rahmani fala tasma'u illa kowanne murya zaka ji tayi kasa ba abin da zaka rika ji sai irin wannan abin wato kamar kukan sauro irin mutane kamar suna rada a junansu haka za ka biyo kawai an yi tsaf a gaban Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله يتي فأما الذين شقوا أما وأن ذلك مرسى أرزكي أن متى ففي النار ذات زونا عتكم متني لهم فيها سنا واتو لهم فيها وأن بمتوا أن متتاتي فيها سنا تكنت كما بيتكي زفير سنا تارا وشهيك da ƙara ji irin kuka hamhama irin ta dai dukansu ihu ake nufi kamar yadda Abdullahi da Abbas ya faɗa cewa zafirun wato ƙara ce da take fitowa daga makogoro shahikun kuma ƙarar da take fitowa daga kirji dukkansu ƙara ce kawai ihu za ka rika ji na yan wuta sun ruɗe suna ihu shine zafirun wa shahik wasu kuma su ce shahik irin hamhama yadda kaga jaki na kuka haka yan wuta za su rika irin wannan kukan mai ƙara to shine Allah ya ce khalidina fiya kuma za su dawoma a ciki ma damati samawati samawati wal ard mutakar sammai da kasai suna nan illa ma sha rabbuk fi abin da ubangijin ke ga dama inna rabbaka fa'alun lima yuri lalle ubangijin ka fa'alun mai aiwatar da lima yuri abin da ya ga dama ne abin da ya nufi duk abin da Allah ya ga dama shi yake zartarwa sai Allah ya ce وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Allah ya ce wa amma alladina su'idu amma ƴan aljanna ko Allah ya sa muna cikin fa fil jannati za su dawoma wanda suka yi arziki kenan suna cikin aljanna khalidina biya za su dawwama a cikin ta ma da maki samawati wal ardu mutakar sammai da kasai suna nan illa ma sha rabbuk sai abin da ubangijin ka ya ga dama a da'an wannan wata kyauta ce gaira majzur wanda ba za a yanke ta wanda Allah shine gaira majzur lahum ajrul gairu mamnun kenan suna da lada wanda ba za a yanke ba shine gairu mamnun la maqdu'atin wala mamnu'a ba za a yanke ba kuma ba za a hana su ba su yan aljanna duka kayan alatu na cikin aljanna to kaga an ka kalli wannan ayan masu tadabburi da kyau sai su kalle su yi mata kallon kurin lafiya to me ake so a ce kenan cewa da yan wuta da yan aljanna za su zauna a cikin aljanna ma da mace samawati wal ardu mutukan sammai da kasai suna nan mutukan sammai da kasai suna nan to kuma an gaya mana a wata surar daban cewa yau mace bajalul ardu gairar ardu wasu samawa akwai ranar da za a canja wannan samman da kasai gaba daya to shi kenan da an canja sammai da kasai rana da kiyama duk yan wuta kenan an gama da su an gama su ma aljanna an gama wanda yake ta daburi zai iya hararo wannan to shine malamai suka ce a ai an riga Allah ya madaukakin sarki guri ɗaya ba ka makalewa guri ɗaya ka fassara alqur'ani sai ka koma sauran ayoyin alkur'ani sun fassara ba kai tsaye gurin yan aljanna da ba mu da iskari a gurin yan aljanna domin muna da ayoyi da yawa da suka nuna za a dawwama a cikin aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha mun san da wannan bala man kasaba sayyi'atan wa hadat khadi'atuhu wa ulaika ashabun nari khalidina fiha shi ma kaga an gaya ma na aljanna da na wuta to shine malamin suka ce wato kusatul muwahidi da ake nufi zuwa lokacin da za a canja wannan samman da ake da su da kasai ana magana ne akan masu sabo na masu tauhidi da suka shiga wuta kuma sabo yi kai su wutar to zuwa nan lokacin duk za a fito da su yawwa amma su ƴan wuta kuwa ai hadisi ya gaya mana cewa za su zo ranar alkiyama bayan an riga an yi da yan aljanna ma gaba daya kamar da ya tabbata a cikin wato hadisin bukari ko bukari da muslim ma gaba daya yace yi uta bil maut bil maut fi surati kabshi malhi za a zo da mutuwa a- wato a cikin surar akan surar ra- rago koshashe haka za a kawo mutuwa fa yuzahu bainal jannati wan nar sai a tsaya tsakanin aljanna da wuta yan aljanna na kallo yan wuta na kallo bayan an gama fitar da duk wanda za a fita yan remedial a wuta da yan kuri yan D da kuri yan CE na cikin wuta duk sun fita saboda haka sai a kawo wannan mutuwar kamar ragu ko shishi sun mai fadi sai a ce ya ahlal jannati ya ku yan aljanna khuludun fala maut yau za ku dawwama cikin wannan aljanna ba mutuwa wa ya ahlan nar kuma yan wuta kuna gani sai a ce da su kuma haka kuludun kuludun bala mautin kuma za ku dawoma a cikin wutan nan ba mutuwa kaga hadisi ya ka annabi ya fassara mana ayoyin kai tsaye wal fa yuqalu ya ahlal jannati inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada kuma a wata ruwaya ta bukari annabi yace za a ce ya koyar aljanna za ku yi ta rayuwa cikin aljanna ba za ku mutu ba har abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu sannan za ku yi ta zama a matasa kowa dan shekara talatin da uku ko shekara ka tamanin ka mutu da kai da babanka da ɗanka kowa talatin da uku amma akwai rasta kowa da ya ga babansa ya san baba ne amma duk ɗan shekara talatin da uku ne. an fahimta da kyau ko to shi ne yake ba wato kowa zai tashi a matashi wa ina kisa wato mata- matashi kenan kana shekara talatin da uku matashi ne kana kan ganiya wa inna lakum kamar a mata ne da kuke yawan faɗa sai matarka ta kai shekara talatin da uku saboda ka ki aure ta jin shekara sha takwas ka ta hakuri da rawar kai ta zo shekara talatin da uku ka saki ta ai lokacin da zaka more ta kenan kwarai da gaske da yawa wasu suna wannan kuskuren za ga wallahi a lokacin a lokacin da za ka ka sake ta wani ya aura kuma lafiya lau da rashin kirkin da take ma a gida shi ba ta yi ma ai yanzu hankalin ta ya nuna ai yanzu hankalin ya nuna an fahimta da ke ko shi za wani sai ya gama tarbiyyar gaba daya zai saka wa wani wani ya amfana take zo daga wawa ka an fahimta da kyau ko to shine annabi alaihi salatu wassalam yace wa inna lakum an tasihu fala taskamu abadan za ku ta samun lafiya ba ciwon baya ba ciwon kafa ba wani ciwo ciwon kai ko hawan ka ji ai ma awon hawan jini ko na kika babu a cikin aljanna wa inna lakum an tan'amu fala taw'azu abadan za ku ta samun ni'ima ba yankewa har abada Allah ya sa mu nan to kun ji amsa ta fita annabi ya gaya mana kawai kai tsaye ba zancen wani iskali sai Allah ya tsaye فلا تك في مرية مما يعقل هؤلاء na ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل mm.
وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص Allah ya ce fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula kada ku kasance cikin kokonto dangane da wato ko shakka dangane da abin da waɗannan suke bautawa ma ya'buduna ba komai suke bautawa ba illa kama ya'budu aba'uhum suna yin bauta ne kamar yadda iyayensu suka yi min kabul tun da na bautar gumaka kar ku biye musu wa inna Allah ya ce mu kam la muwaffahum nasibahum za mu cika musu sakamakon su da rabon su gaira manqusin ba za mu tauye musu komai ba ranar alkiyama sai Allah ya ce ni ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه Hmm.
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم Hmm.
وإنهم لفي شك منه مريب Allah madaukakin sarki yace wa laqad atayna Musa alkitab hakika mun ba annabi Musa alaihi salam littafi faqtulifa fihi mabiyan suka yi sabani akan littafin Allah yace walaula kalimatu ba dan wata kalma ba sabaqat da ta gabata biyar rabbika daga ubangijinka la qudiya bainahum da tin an zartar da al'amari a tsakaninsu ba dan kalmar da ta gudana ba wata kalma ce shine na roƙa musu cewa kada a halakar da su shine walaula kalimatun an gane ai la ma ta kaddama min ta'dili ila azab ila ajalin ma'lum ba dan wato kalmar alƙawarin da muka yi muku cewa za mu jinkirta azaba zuwa wani lokaci ba la qawda qudiya Allahu bainahum da Allah ya zartar da al'amari a tsakanin su saboda kuma ya riga ya tsora wannan da kansa kuma yace wa ma kunna mu'adibina hatta nab'atha rasula walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalin musamma fasbir ala ma yaqulun a cikin suratul daha shi ma wannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kalmomin to ba dan wannan alƙawarin ba da tuni mun zartar da al'amuran mu to sai yace la qudiya bainahum wa innahum lalle su la fi shakkin minhu murib lalle suna cikin kokonto dangane da abin da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya zo da shi muribun kuma suna ƙara kokonto a kai sai Allah ya ce وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم نعم إنه بما يعملون خبير Allah ya ce wa inna kullan haƙiƙa kowanne daga cikin su dukansu lamma la yuwaffiyannahum rabbuk a'malahum gaba ɗayan su sai Allah ya cika musu ayyukansu duk abin da kowa yayi Allah zai cika masa innahu saboda shi Allah bima ya'maluna khabir bai bada labari ne gwani dangane da abin da kuke aiwatarwa ai alimun bi amalihim jami'an yana sanar da ayyukan su gaba daya daliluha wa haqiruha manya da kanana sagiruha wa kabiruha shine dai manya da kanana har yau sai Allah ya tsini فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير na'am ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Allah ya ce fastaqim ka daidaita kama umirta kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'ak duk wanda ya tuba tare da kai wala ta daga kada ka wuce gona da yini innahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa wannan ayar ita ce ayar da ta sa annabi furfura kun ga furfura annabi gaba ɗaya a kibarul muhammadiyya ai gaba ɗaya bata kai 20 ba goma sha ce da ta jikin girminsa da ta jikin wato an fakatunsa a na ƙaryarsa gaba ɗaya za ka ga goma sha ce har ta kansa duka irga su za ka irga su ne a girgi amma annabi ya ce wannan ita kanta furfura da kuke gani wannan sura tana ɗaya daga cikin surar da ta sa na furfura saboda Allah ya ce fastaqim ka daidaita kama umarta kamar yadda muka umarce ka sai da ya ce shayya batni hudu wa akhawatuha hadisi ibnu abbas yace suratu hud da yan uwanta sun sa na furfura a ruwayar hadisin kuma hukumatu bin amir annabi cewa ya shayya batni hudu والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت سنة أخواتها كاكا أن قار فسر ما حديثي يا فسر حديث san gurin kawai cewa Yahudi da ƴan uwanta in baka san wancan hadisin ba sai a ce su waye ƴan uwan nata to wani hadisin ya faɗa sai annabi ya gaya masu suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a ita ma bayanin alkiyama take amma yadda wal mursalati urfa ita ma alkiyama take bayani amma yadda sa'adun an nabai azim ita ma alkiyama take bayani sannan kuma mi wa idza shamsu kuwirat duk alkiyama take bayani wa idza nujumun kadar to jin wannan ayar da ta annabi furfurar ta ta wa man taba ma'a duk wanda ya tuba tare da kai wala ta daga kada ka wuce gona da ni wato Allah yake wanda ya tuba tare da kai shi ma ya daidaita kamar yadda aka umarce shi abinda Allah yake so a yi shi za a yi ba Allah ta Allah baya san dadi kuma baya san rage a cikin abin da ya aiko annabawa gare mu innahu bima ta'maluna basir Allah ne gani ne da gani da abin da kuke aikatawa wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku karkata zuwa ga wanda suke zalunci fatamassakum na domin wuta sai ta shafe ku duk wanda ka gane a zalimi a kowace irin harka kowace iri to karka karkata zuwa gare shi domin wuta za ta shafe ka wa ma lakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu madibinta lamari koma bayan Allah madaukakin sarki ku sani cewa Allah ne madibintin lamarin sun malafin saruna sannan ba za a taimake ku ba ranar alkiyama sai Allah ya ce وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل haka إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين Mm.
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah ya ce wa aqimis salata ka tsaya da sallah tarafayin nahari a gefannin yini a nan ne zai ka tambayi masu suka ka ce masu wace sallah ce ne an ce ma tarafayin nahar gefan yini guda biyu wa zulafan min al-layli da kuma kusa da wato dare yayin goshin faduwar rana kenan sai Allah ya ce innal hasanati domin kyawawan ayyuka yudhibuna sayyi'at suna tafiyar da munana wa atbi sayyi'atil hasana tamhuha da hadisi yace ka bi yadda kyakkyawan aiki a bayan mummuna domin za su shafe su sai yace zalika zikira wannan wa'azi ne da zakiri na gaba su sauraron wa'azi ga waɗanda suke tuna Allah madaukakin sarki wasbir kai hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin ka sani cewa Allah madaukakin sarki baya tozartar da ladan waɗanda suka kyautata kaga nan malamai sun fassara Abdullahi da Abbas yayi fassara a kimin salata ɗarfayin na hari suka ce sallah asuba kenan da azahar da la'asar domin su ne wato farkon kullowar rana kaga sallah asuba kenan ita ce ta farkon yini sannan kuma azahar da la'asar dama ɗan biyu ne a matsatsi su ne kuma a gefen yinin kenan to shi kuma wasu lafan minan laili yayin faduwar rana ita ce magarba da isha domin magarba da isha ɗan biyu ne ko matafiyi ne kai za ka su ake haɗewa yayin da za ka yi tafiya yanzu za ka yi tafiya zuwa wata ƙasa an kaje iya za a tashi jirgin Egypt zai tashi karfe biyu misali ya halatta ka hada sallar kai jam'u ta kadi yau ba sai kai azhar da la'asar din ka an fahimta da kyau kuma in kuma sai karfe bakwai jirgi zai tashi kaga da rana ta fadi sai kai magariba da isha ka huta a garin ku shikenan fa ne mai to shine wannan azhar da la'asar yan biyu ne magariba da isha ma yan biyu ne asbahi ba ta da yan uwa ba a hada ta da komai illa iyaka kawai sallar in a garin ku kake zance mafi inganci sai ka yi sallah cikakkiya an fahimta da kyau ko in ku an riga an bakari to sai kuma ka yi kaso idan san tambayar da kake so ka saka tare kai kenan an gane ko to wannan shine Allah madaukakin sarki yace wasbir ka yi hakuri fa inna la la yudhi'u ajra al-muslimin Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa na rantsi da Allah in dai ka kyautata Allah ba zai tozarta ka ba ko bayan ka mutu sai Allah ya kula da bayanka an fahimta da kyau ko sai Allah ya tsare فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله ملوك جنس رجيكي فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب إية إلى ما an samu a cikin wannan ƙaunonin da muka faɗa har guda bakwai an samu uluba kiyatin masu hankali su ne uluba kiyatin an samu raguwa 'yan mazan jiya wanda suka san ya kamata yanhauna anil fasadi suna yin wato hani a bisa barna fil ardi a ban kasa ina ma an samu wannan kamar yadda Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsha ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun a'ali ibrahim shi la lalle a samu wata al'umma daga cikin ku da su rika kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna to in aka samu irin waɗannan ula'ika humul muflihun lalle irin waɗannan su ne wanda suka rabauta kawai a zo kuna zaune a cikin unguwa ko a loko wasu suna shigantaka kuma kowa ya shiru Allah baya san haka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadu biza kanu la yatanahuna an munkari fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alu saboda haka shine idan dukiya Allah ya yi ma kana da faɗa a ji a cikin unguwa ka zo ka ga wani suna wani abu ta hanya ne wallahi kuma na ka je ka hada ka ce wannan abin da ake ba daidai bane kara kuma za kana da faɗa a ji shikenan idan suka ki sai ka biyo ta inda ba sa tsammani eh wannan dukiyar ka ana so ka nuna karfin ka nan wasu za su lalata yan loko kawai ka ka ɗebo zojoji ba ma yan sanda ba domin irin hanyoyin da ake kawo da barna iri iri ne akwai wanda za ga yana fahimtar kalma ta baki cewa wannan abun ba daidai bane kai baka ga da kannanka da ƴaƴa ba da kaza da kaza idan yaki kawai sai kai amfani da power da Allah ya ma dukiyar nan da Allah ya baka ka taimaki addinin Allah da ita ko fitar da rayuwar ƴaƴa da jikoki na unguwar alkhairi ne eh kuma bajinta da kuɗin ka a wannan gurin abun bajinta ne a gurin Allah daidai ne daidai ne duk wanda ba za su ji wata hanyar nasiha to a biyo ta sama an fahimta da kyau ko ai akwai da a da za ku ga ko cewa aka yi layin na akwai soja to duk masu shekartaka ba sa yi ko ba haka bane domin ba zai bari ba ba aya ba hadisi kuma yi ma ba ayar da zai da ba hadisin da zai da shi ayar da hadisin sa kun san su shi ne kawai to irin wayannan Allah ya baka dama kowace iri da ta duniya yi kokari ka zaunar da unguwar ku lafiya da layin lafiya wannan shine abin da ya kamata idan baka da duk wayannan zaka iya nasiha janyo wanda zaka yi nasiha kai musu nasiha in sun kiji ka biyo ta gurin da za a yi maganin abu wannan shine daidai fa kuma wannan abubuwan al'umman mu wato ta rasa yanzu shi ta ba ma ganin daidai za ku ta ganin a ce ma a unguwa mutum ya je sahura gida za kashe mutum biyu kashe mutum bakwai wata irin al'umma ce wannan to al'umma ce ta zama wata iri da rana kuma ba da daddare ba da rana ta zama wata iri wadda ai wannan rayuwar da ake ta yi don kiya wadda al'umma da idan aka ga abu da ba a ga mutum da shi ba ko mutum zuwa ya dawo unguwa ya ganka a zonzi ya ganka ya dawo ya kuma ganin ka zai tambaya malawa kake nema zai tambaye ka wanda kake domin a layin ya san kowa kuma shi ma dan layin ne yana da hurumin ya tambaya amma za ka yi ta kaiwa ka komo sai ka ji in wani abu ya faru sai a ce wallahi na ta wucewa ina ga wani ina ganin wani a zaune a nan me ya amfanin faɗa ba shi da amfani saboda haka ya kamata ko da yaushe mu dawo da wannan rayuwar ta mu ta iyayen mu ƴan mazan jiya waɗanda sun zo sun wucewa suka ga barna sai sun tsaya sun magance ta wannan kuma shine daidai to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana yace da an samu ƴan mazan jiya ya rawo da adil fasad waɗanda suke mutanen kirkin da suke hana barna fil ardi a ban kasa Allah yace illa qalilan mimman anjayna an gane ko wato sai kaɗan daga cikin wanda muka tseratar minhum daga cikin su wa atba alladina zalamu ma utriku fihi sannan waɗanda suka yi zalunci sai suka bi wato irin abinda ma utriku fihi irin abinda muka ba su na ni'ima a ciki ni'imar da muka ba su yau kwanci amfani da ita wajen bin Allah amma wa kanu mujrimi ne suka zamto mujrimai kawai waɗanda ba sa bin Allah wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmi ku sani cewa Allah baya halakar da wata alƙarya da zalunci wa ahluha muslihun alhali ma abota alƙarya suna gyara idan kuna kokarin gyara to Allah zai halaka da ku gaba ɗaya ba sai Allah ya ce ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله يتي ولو شاء ربك دا أبنجدنك يا قداما لجعل الناس أمة واحدة دا سيها أعطي متاني قبائي سلماء الأمة دا دكا مسلمي kuma dukkansu mabiya annabi alaihi salatu wasalam da shi kenan da ya ga dama haka ne domin ba annabi ya yi ko ba to da sai sa kowa ya zama musulmi kuma kowa mabiyin annabi ba biye bi kowa ya saki kowa ya kama annabi alaihi salatu wasalam da Allah ya ga dawa da haka zai amma sai Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin al'umma ba za ta taba gushewa ba suna sabani sabanin nan da kake gani ana yi ba za a gushewa ana yi alƙawarin Allah ne domin annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa yahudawa sun kasu gida 71 nasara sun kasu gida 72 kuma dukkaninsu ‘yan wuta ne, an fahimta da kyau ko? Yawwa, sannan yake musulmi za su kasu gida saba'in da uku, dukkaninsu ‘yan wuta ne banda kaso ɗaya. Sabai hankalinsu ya taki, suwaye kaso ɗayan zai ce ma ana alaihi yau ma wa sahabi. Yake abin da nake akai yau ni da sabai na, sai ka lissafo ka ga a wata ƙungiya ko ɗariƙa annabi yake a lokacin, ita ce daidai. ka san ne ɗari kun da ake da su suna shabandiya su waye idan ka je Sudan yanzu zaka iya ganin banda yanzu da aka rubuta ta za ka ga ɗariƙa ta kai ɗari uku da wani abu. To ko ma da bai za ka kira kanka da suna dai ya zamto annabi kake bi kawai. Domin ya gaya ma ma ana alaihi ni yau ma wa ashabi. Ba wanda ce kan daidai sai wanda ce kan abin da nake kai yau ni da safai na. Sai ka gaya wani a wata ƙungiya annabi yake a lokacin. Kawai shi ne. me yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wani gurin sai annabi ya ga ba karara yace na hore ku da bin sunna da da sunnar wa'annan almajiran na guda shikenan kawai saboda haka ka sani cewa idan za ka yi kungiya ko dariƙa ya zama ta annabi saki kowa aka kama annabi alaihi salatu wassalam wannan shine didi an fahimta da kyau ko duk bakin cikin ka sai na karasa surar nan an gane ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da kin ka wannan na daya aya biyu aya biyu zai yi gobe saboda haka ka galibi mu karasa Allah madaukakin sarki yace illa man rahima rabbuk walidhalika bayanin da kai nake yi dani na walidhalika khalaqahum Allah yace haka nan muka halitta su wa tammat kalimatu rabbika sannan kalmar ubangijinka ta tabbata ta cika wace ce la amla anna jahannam kaji dalili Allah ya rantse ya ce na rantse da zaki na sai na cika wutar jahannam ai dole jahannama ta nemi fasinja wannan abubuwan da ka gana yi dole a yi dole a yi su abubuwan da wasu suka yanzu ya zo na karya ta hadisa annabi alaihi salatu wasalam shekara ɗari hudu da wani abu imamu al-baqil lali ya ba da amsa ba tuni ba wai sabon abu bane ƙara samun taki ake kawai amma already duk ɗalibin ilimi wanda ya daɗe yana karatu ya san da wannan dama Allah social media ce yanzu take ta kawo kuma ana ƙara bayani ne saboda kawai ɗan ƙauyuka da wanda ba su sani ba amma tsohon abu ne su Muhammad Abdu da Abdullahi Jakaralla na India ai duk sun yi wannan irin su ‘yan amaliya da muke faɗa da suka zo duk wani abubuwan ne da aka zo kawai aka tura tsohon abu ne ba wai sabo ba sai Allah madaukakin sarki yace sai wanda Allah ya ji kansa wali zalika khalaqahu domin haka Allah ya halice mu haka yake wa tammat kalimatu rabbika la amla jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kalmar ubangijin ka ta cika cewa sai Allah ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba ɗaya shi ne ajma'i sai Allah ya zini.
Wa kullan na kusu alaika min an ba'in rusuli ma nutabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله يتي وكلا نقص أي كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل duk wayannan labaran da nake karanto ma nake baka labari yana daga labaran manzanni ma nusabbitu bihi fu'adak wanda bamu tabbatar da shi a cikin zukatanka ba Allah madaukakin sarki yace waja'aka bi hadhihi al-haqq a cikin wayannan labaran da aka baka na annaba guda bakwai gaskiya ta zo ma wa mau'izatun da kuma mi wa'azi wa zikira da kuma tintintini lil mu'minina ga mu'minai kun ji dalilin da yasa ake sawa muna karanta wannan domin ya zama ibra abun lura a gurinmu wanda laifi annabawa aka yi wa annabawa Allah ya halakar da garinmu kauce masa shine dalilin biyawa shine kuma amfanin tafsiri duk lokaci bayan lokaci domin mu ji irin abubuwan da aka yi na fusa da annabawa mu kauce masa an gane ko to shine waje aka biya da alhaqu ai biya da sura al-mustamila ala qisatil anbiya lalle a cikin wannan surar da ta kunshi labaran annabawa har bakwai wa kaifa najahumullahu wal mu'minina bihim da yadda Allah ya tsiratar da annabawan da wanda suka yi imani da su wa halakar kafirina kuma da yadda ya halakar da kafirai ja'a biha qasasun qasasu haqqi a ce akwai labaran gaskiya wa na ba isrikin da labarai na gaskiya har yau wa mau'izatin yarta'idu bi halakafirun da wato wa'azin da wato zukatan kafirai za su raurawa amma duk da haka wasu ji ba wa zikira yatadhakkaru bi al-mu'minun da kuma wa'azin da mu'minai za su dau izina a kai sai Allah ya tsira وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون الله يقول وقل للذين لا يؤمنون كثير وأن دوتي إيماني واعملوا على مكانتكم كجيو في تأيكي أكان هنيم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كنا أي على طريقتكم ko manhajikum shine abin da ake nufi ku ta yin aiki akan hanyoyinku tunda kun ki jin wa'azi inna amiluna mu ma zamu je bi ta aiki akan la ta mu hanya ta daidai sai Allah madaukakin sarki yace wa tabiru amma ku jira inna muntaziru mu ma zamu jira sai Allah yace ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله يقول ولله غيب السماوات والأرض ده أبن ده يجي قوية أتين سمي لك أسي وإلميني لألا شيك الله نكتعي يسني saboda haka kaifin sammai da kasai na Allah ne wa ilayhi yurja'u al-amru kullu dukkanin al'amura kuma Allah ake mayarwa ba wani browser ko boka ba an gane ku Allah ake mayarwa al'amari fa abudu ku dai ku bauta masa kawai wa tawakkal alaihi bayan ka bauta mar kuma ka dogara da shi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ko da dai ubangijinka ba arabka ne yake dangane da abubuwan da suke aiwatarwa ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana wannan shine karshen suratul hud gobe insha Allah za mu shiga farkon suratul yusuf alaihi salam wa Allah madaukakin sarki ya biya kowa wakati duk wanda suke mana wasiya da ake yi a cikin Allah ta biya wasu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta gaba mu yi kumbunta Allah ka nuna mana karya karya ta gaba mu yi kumbuje mata iyayen mu da malamu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka fita su da gaba wanda suke da rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai numfashi wannan ibada da muke aiwatarwa ta addini Allah ta kawo mana cikin bayan ka da kake yantawa Allah ya ka dace da mu da dukkan alkhairan da yake ciki muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da so mu zama ɗaukaka kasar mu da jihar mu Allah ka zama da su lafiya ya'yan mu da ya komu da suka kauta ya Allah ka shirya mana su ana ka dora su hanya madaidaiciya Allah ka nuna mana gaskiya ce gaskiya ce ka ba mu ikon bata Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mana su Allahumma alina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a wa alina al-batila batila wa arzuqna اجتنابا ولا تجعل متوسل علينا فنضل يا رب العالمين اللهم اهد دعاءنا ولا مؤمن بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين